sake saki ba'ini da fita tana cikin idda wato zama mace idda a gidan da mijin ya sake ta ba na'am wal mutawaffa ala hazan zuha ko kuma wanda mijinta ya mutu ya bata cewa ta fita na'am inna hana rana li hajatiha don wata bukata ta ta cewa ta iya zuwa ta fita don wata bukata ta ta Na'am.
amma ta kwana a gidanta dawo lalle ta kwana a gidanta kwana a wani waje haramun ne
وعن سلام وعن سلام عمر بن عاصم بن ميمون عن سنا يا بن سعيد عن ابن جريج حا Yahawai عن ne سنا محمد بن رافع عن سنا بن رزاق اخبرنا ابن جريج حا Yahawai عن ne سنا هارون بن عبد الله واللفظ له عن سنا جابر بن محمد قال قال ابن جريج ابن جريج ne yake اخبرني ابو الزبير abu zubair ya ba انه labarin سمع جابر بن ya عبد ta الله zauna يقول bila yana cewa قل لي كد خالتي an saki halata yan uwan mahaifiyata فاراد ان تجد نخلها sai nufin ta fita don ta yanke 'ya'yan dabinanta tana da bishiyoyi na dabino ta nufin ta je ta yanke wannan 'ya'yan dabinan فزجرها رجل wani mutum ya tsawatar da ita cewa me yasa za ta fita فاتت النبي صلى الله عليه sai وسلم je wajen وقال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ita بلى kina da dama عليك ki je ki yanke dabinan ki فإنك عسى أن تصدقي domin abu ne mai sauki a ce kin ɗiba a ciki kin yi sadaka أو تفعلي معروفا ko ki aikata alheri a maimakon a ce kin samu riba ta duniya da lahira a ce an hana ki ba duniyar ba lahira in kika bar da binan ya lalace ko aka ɗebe ko ya zube ba
باب إنقراء عدة المتوفى عنها زوجها babu karewar iddar macen da mijinta ya mutu ya bata وغيرها da wannan ta ma ووجه الحمل cewa in dai mai ciki ce to in ta haife cikin ta gama idda وحدثني أبو الداير وحلملة بن يحيى وتقال في اللفظ قال حلملة حدثنا وقال أبو الداير أخبرنا ابن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أباه قتل له na yi fasa ya mutu ga Umar Ibn Abdullahi da Alƙamis Zuhuri يأمره yana umartarsa أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية ya ya shiga wajen su bai atu yar haris a wadda take daga banu aslam ya فيسألها tambaye ta عن daga حديثها hadi labarinta وأما قال لها ya رسول kuma الله صلى الله maganar da manzon Allah sallallahu alaihi عليه وسلم wasallam ya faɗa mata حين استفتته yayin da ta je masa tambaya فكتب عمر بن عبد الله إلى umaru عبد na الله ya rubuta ga يرجوتا Abdullahi Utbata Ubiru.
yana ba shi labari أن سبيعة cewa su bai أخبرته atu ta ba shi labari أنها كانت تسأل بن خولتها tana ƙarƙashin sa'ad ibn haulata وهو في بني آمر بن لؤي alhali yana cikin banu amir ibn lu'ayy shi yana daga banu amir ibn lu'ayy وكان ممن wato شهد qurashi ne نعم ya kasance daga wanda suka halarci yakin badar فتوفي عنها في حجة aka الوداع karɓi ransa daga gare ta ya mutu ya batta a hajjin bankwana shine wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ke faɗa a haƙƙinsa lakin al-ba'isu sa'adab na haulata wanda aka ce yarsa lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ta bi makkata ko yarsi lahu rasulullah Na'am.
sallallahu alaihi wasallam amma ta bi makkata نعم وهي حامل sanda mijin nan nata sa'adu ya mutu tana da ciki فلم تنشب أن وضعت حملها a bata yi jinkiri ba bayan mutuwarsa ta haife cikin ba da wafatihi bayan wafatinsa نعم فلما تألت من نفاسها yayin da ta gama haihuwar تجملا للخطاب huddabi sai ta yi ado ga masu neman aure فدخل عليها أبو سنابل بن مأكك sai abu sanabi ibn ba'akakin ya shigo gare ta رجل من بني عبد mutum da الدار wani abin dare daga ƙurayshawa ne فقال لها yace da ما ita لي أراك ke متزوجتان ya na ganki kin fara kwalliya لعلك ترجين النكاح ko sa da kike yanzu mafi- masu nema za su fito ki aure إنك والله ما أنت بناكين ke na rantse miki da Allah ba za mu yadda ke aure ba حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر sai an samu wata hudu da kwana goma daga mutuwar mijinki قالت سبيعة su bai a ta ce فلما قال لي ذلك yayin da wannan ya faɗa min wannan magana جمعت علي ثيابي sai na ɗauki tufafi na da yamma فأتيت رسول da الله zai صلى الله manzo عليه Allah sallallahu alaihi وسلم wa sallam فسألت عن na ذلك tambaye shi menene hukuncin idda ta da na gama da na haife cikin nan na gama idda ko kuwa فأبتاني بأني قد حللت حين ورأت حملي sai ya bani fatuwa da cewa ai na gama fita daga idda na gama idda ta sarai da na haife ciki na wa amare bi tazawwuj in badali ya ce ina da damar in aure matukar na ga in auren
alibin shabi ibn shahab zuhri wala ya ce ala ba'sa an tatazawwaj hina wada'at ba ni ganin laifi ta haihu am ta aure lokacin da ta haihu ko da daga haihuwarta ne ta iya daura aure ko da gagawan miji ba abin ne ba wa in kana fi damiha ko da tana cikin jininta ba sai jinin ah, nifasin ya dauke mata ba yera an la ya karbu ha zawjaha ta sai dai daura abu ɗaya da yake nan mijin bai da dama ya ce zai sadu da ita sai ta tsarkaka
حدثنا محمد بن المسنى العنزي وحدثنا ابو الوهاب قال سمعت ابي سعيد اخبرني سليمان بن يسار ان ابا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس اجتمعا عند ابي هريره wato sun haɗu wajen abu huraira وهما يذكران المرأة suna a macen mace tunfasu da ta haihu bayan mutuwar mijinta da yan da kwanuka فقال ابن عباس abdullahi abbasin ya ce عدتها آخر الأجلين ai iddata ta kai ahirul ajali ne karshen ajalin biyu shi yasa idan a wajen abdullahi abbasin kenan idan mace tana da ciki mijinta ya mutu ya barta tun an samu kwana an samu wata hudu da kwana goma bata haihu ba bata gama idda ba sai ta haihu hakanan kuma idan ta haihu kafin a ce an samu wata hudu da kwana goma to dole ta zauna har ya cika wata hudu da kwana goma daga mutuwar mijinta shi yasa a kasar ajalaini za ta yi idda
وقال أبو abu سلمة tsara mata ko yace قد حلت yau ta haihuwa ai ta halatta فجعل يتنازعان ذلك suka haɗu suna jaye wannan abu salamata shi ba sahabi bane amma mahaifinsa sahabi ne akwai wasu da yawa daga malaman tarihi da suke lissafa abu salamata a cikin fuqaha usabatu na madina نعم shi ko Abdullahi ibn Abbas sahabi ne irin nan ne ake cewa wanda yake tabi'i ya taso a cikin sahabbai har ya kai matsayin istihadi eh, ya kai matsayin istihadi
قال yace قال أبو هريرة Abu Hurairah yace أنا مع ابن ni أخي na tare da ɗan ɗan uwana Ya, ni ya ba su da ina ina wata.
nufin a ba salama فبعثوا قريبا ya وقال ji Quraybu عباس barara Abdullahi Abbas إلى أم zuwa سلمة Ummu Salama يسألها عن yana ذلك tambayar ta daga wannan فجاءهم sai ya dawo gare Wa su khabarahum.
ya ba su labari أن أم cewa Ummu سلمة Salama ta قالت ce إن سورية Subaya Al-Aslamiyya الأسلمية ta haihu babu ذلك turzalinta da darare وإنها ذكر ذلك لرسول الله ta صلى الله mutum عليه daga manzo وسلم sallallahu alaihi wasallama فأمرها أن yau mace ta تتزوج cewa ta je ta yi aure cewa tana da damar ta yi aure
بعد سلام wato محمد da بن- haihuwarta ta gama idda
بعد سلام محمد بن رمي أخبرنا الليث آه، تهويل.
سلام أبو بكر بن أبي شيبة وأمر الناجم قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما أن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير yaran أن da الليث sai da قال shi da ya faɗa بهذه a tasar wayar فأرسلوا إلى أم suka aika shi zuwa سلمة musalama ولم يسلوا amma bai قريبا faɗi wanda aka aika din ba باب وجوب الإهدار في عدة الوفاة babu wajen ta kaba wato mummunan kaba a iddar mutuwa وتعليمه في غير cewa ذلك haka nan mace ta ce za ta yi mummunan kama haramun ne in ba a iddar mutuwa ba إلا ثلاثة kowaye na ta yi mutu ba ta da damar ma ta yi haka sai fa in mijinta sai dai zuwa kwana uku kwana uku ko ubanta ne ya mutu kar ta ce za ta yi mummunan kwa- kama ta haura kwana uku ta je ta ce ta zauna ba ta yi wanka ba ko ba ta shafa mai bayan ubanta ne ya mutu to a shari'a haka haramun ne eh, miji ne kadai aka ce aiwa haka
بعد سنا ابن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن عبيد بن نافع عن زينب بنت ابي سلمه ان اخبره عن الثلاثه ثلاثه waɗannan hadisan guda uku قال ya ce قال زينب zainabu ta ce دخلت على ام حبيبه ya shiga wajen umma habiba yar abi sufiyana سلمه mata annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce ramla
حين توفي ya ta ابوها karɓi ran mahaifinta shine abu sufyan ولا ام حبيبه kuma abi ba take a kawo turare wanda yake akwai fatsa-fatsa a ciki خلوق wato mai ne mai mai ne augaro ko waninsa ودعنا منه جاريه ta shafa a wata kuyanga daga gare ta ثم مسا بارضيها sannan ta shafa a gefen ha- a- a hannayenta nan ne. sannan ta ce والله ما لي بطيب من حاجتي wallahi ba wai dan ina bukatar turare ba ne wannan turaren da na sa ba wai dan ina bukatar turaren ba غير أني سمعت رسول الله sai صلى na ji maza الله عليه وسلم Allah يقول sallallahu على alaihi wasallam المنبر yana cewa akan mimbari لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ba daidai bane ga matar da yake duk wata mace wanda yake ta yi imani ta gaskata cewa da Allah ta gaskata da ranar lahira تحد على ميت ta ce za ta yi ta gaba ga wani mamaci nata ثلاث fiye da kwana uku wato ta ce za ta yi mummunan kaba don wani nata ya mutu kowaye illa ala sai zaujin fa idan mijinta ne arba'ata ashhurin wannan wa wajibi ne ashara ta tsaya bisa wannan halin har wata hudu da kwana goma
qala zainabu zainab ta ce wa dakhaltu ala zainab binti jashin sannan kuma ta shiga wajen zainabu yar jahatu ita ma dai matan manzo sallallahu alaihi wasallam yayin da aka rufe ran dan uwanta fada abidibin ta ce a kawo mata turare wa saminhu ta shafa daga turaren thumma qalat sannan ta ce wallahi ma li bidibi min hajatin wallahi ba wai dan ina bukatar turare ba ne nace a kawo mu gaira anni samitu rasulullahi a'a sallallahu ba take alaihi wasallam akwai yaqulu dan Allah sallallahu alaihi wasallama ala al-minbari yaqulu ala al-minbari yana faɗa akan mimbari la ilaha illa imra'atun tu'minu ba billahi da ta bane wal yawmil akhir mutum da yake ta bada gaskiya da Allah da ranar lahira yadda ala da mayyitin ce za ta yi mummunan kama don wani mamaci ko waye ko waye ke daga gare ta fawqa salasin fiye da kwana uku illa ala sai bai ga zawjin mijinta ne ya mutu arba'ata ashhurin wa wannan ke ashara mummunan kwa- kama wata hudu da kwana goma
qalat zainabu zainabu ta faɗa samitu ummi ummu salamata na ji mahaifiyata ummu salama taqulu tana ya cewa tamra'atu ila rasulillahi wata sallallahu alaihi mace ta zo ta wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faqalat ta ce ya ya rasulullahi rasulullahi inna ibnati tu'ti Hakika.
ala zawjiha yata mijinta ya mutu ya batta wa qad ishtakar aynuha hakika idanta ba lafiya tana kokawa da idanunta afwan laka quluha daidai ne mu sa mata kwalli qala rasulullahi Manzon Allah sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam wasallam la ya ne marajini aw sau biyu ko salasa sau uku kullu zalika ko yaqulu sai tana la maimaita tambayarsa duk wannan sai ya amsa da la ba Kuma daidai ƙara.
ba ne sannan kuma ya ce إنما هي أربعة أشهر وعشر أربعة أشهر وعشر abin da Allah ya shige tsara muku shi ne idan mazan ku sun mutu ku yi idda wata hudu da kwana goma وقد كان إهداكن في ɗayan ya الجاهلية kasance kafin zuwa musulunci ترميد البعرة an tana ɗaukar kashin dabba ta jefa على رأس العول a kan shekara in shekara ta cika zama take shekara guda tana idda sai a wani hali mummuna
قال هميد umaibu ya ce قلت لزينب yake da zainabu وما ترمي بالبعرة على رأس الحول Yake da tarmi bil ba'arati ala ra'sil hauli فقالت زينب zainabu ta ce كانت المرأة إذا توفي عن da ta حزنها kafin zuwa musulunci yadda tsarin larabawa yake shine mace idan mijinta ya mutu ya batta نعم دخل هشبان hifshan sai ta shiga wani kankanin ɗaki mummuna wulakantacce ولبس شر ثيابها ta sa mafi muni a cikin tufafinta a tufafinta sai an duba wanda ya fi lalacewa shi za a bata ولم تمس طيبا ba ita ba sa ba taɓa turare ولا شيئا ko wani abu حتى تمر بها سنة sai shekara guda ta wuce gare ta ثم تؤتى بدابة sannan a zo mata da dabba حمار wato wa jaki ne أو شاة ko akuya أو غير ko zunzu فتغتر به ta goga a jikinta فقل ما تغتر بشيء ya إذا kamata مات kwarai take goga wani abu a jikinta sai ya mutu ya zama musu kamar wani shu'umi ثم تخرج فتولى sannan kuma ta zo بعرتها a bata wato kashin dabba فترمي بها ta yi jefa da ita ثم تراجع بعد ما sannan شاء bayan nan به ne take da damar ta komawa duk abin da ta so ta komawa ko turare ko mai ko waninsa أو غيره ko waninsa حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة قالت in ta ce يقول فيها حميم لأب- لأبي الأم Nu'um Habiba an حبيبة karɓi ran wani ɗan uwa ko masoyi Nu'um Habiba فدعا بسفرة ta ce a kawo abu fatsi-fatsi mai فمسحه بذراعيها ta shafa a hannayenta وقالت ta ce إنما أصنع هذا abin da ya sa ne wannan يا أني سمعت رسول الله ya صلى na da manzo Allah الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam yana لا cewa أهل لامرأة تؤمن بالله واليوم ba daidai الآخر bane ga matar da yake ta ba da gaskiya da Allah da ranar lahira أن تحد فوق ثلاث ta ce za ta yi mummunan kama fiye da kwana uku إلا على زوج sai ko ga miji أربعة أشهر wannan dole ne وعشرة ta yi haka wata hudu da kwana goma وعد سرو زينب عن أمها a zainabu ta faɗa masa wani hadisin daga mahaifiyarta da kuma daga zainabu matar annabi sallallahu alaihi wasallam أو عن امرأة ko ko daga wata mace النبي ce صلى daga الله matar عليه وسلم.
annabi sallallahu alaihi wasallam حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبيد بن نافع قال سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها أن امرأة توفي زوجها cewa wata mace an karɓi ran mijinta فخافوا على عينها suka ji tsoro bisa idanunta فأتوا النبي صلى suka الله zo da annabi عليه وسلم sallallahu alaihi wasallama فأذنوا في suka الكون nemi izininsa a cikin sa kwalli فقال رسول الله manzo صلى الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam yace قد كانت Da إحداهن can.
تكون في شر بيتها ɗayan ku takan zauna a cikin mafi lalacewar gidan ɗakinta في أحلاسها wa ko a cikin mummunan kama نعم wato jami'in hirsu hirsu shimfiɗa da ake shimfiɗawa نعم a shimfiɗa koma baya Mm.
shimfiɗan ma da za a yi mata sai an samo wadda take koma baya أو في شر أحلاسها ko mafi في بيتها munin da shimfiɗinta a ɗaki حولا shekara guda فإذا مر كلب idan wato kare ya wuce مر ببعرته ramar bibarancin sai ta ɗau kashin dabba ta jefa masa فخرجت shikenan ta fito ta gama idda أفلا أربعة أشهر وعشرة Ah, wa me zai hana ku yi duriyar idda ta wata hudu da kwana goma ko da kuke ta wata goma sha biyu an rage wa kusan biyu bisa uku Na'am.
an mai da ita wata hudu da kwana goma وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا ابي حدثنا شعبة عن عبيد بن نافع بن الحديثين جميعا Mm, da hadisan guda biyu da hadisin ummu salama ta game da sa kwalle da kuma hadisin ummu salama tare da wata daga mata annabi sallallahu alaihi wasallam غير انه لم يسمي sai dai هذا zainabu bata wato bai ambace ta zai- bata ce zainabu ba نوى حديث محمد بن جعفر a ita zainabu bata ce zainabu ce matar manzo ba lam tusammi ha zainaba bata ambace ta zainabu ba ta ce dai wata a cikin matan manzo Allah kamar hadisi Muhammad ibn Ja'far حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناجل قال حدثنا زبير اخبرنا يا ابن سعيد عن عبيد بن ابي نافع انه سمع زينب زينب بنت ابي سلمه تحدث عن ام سلمه وام وام حبيبه تذكراني أن امرأة أتت رسول الله sun صلى الله عليه ambata وسلم su biyu matan manzo sallallahu alaihi wasallam da ummu salama da kuma ummu habiba suna ambatan cewa wata mace ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فذكر- فذكر ta له ambata wa manzo cewa ta ƴata ta وفي عنها زوجها an- an- ta mijinta ya mutu ya batta فاشتكت عينها sai ya zama idanunta ba lafiya وهي تريد أن تكفلها tana son ta sa mata ta sa wa idanun kwalle قال رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم يتي.
قد كان إهداكن ترمي da jin بحارتي ɗayan ku عند رأس takan الأمر jefa da kashin dabba yayin da shekara ta cika gare ta daga mutuwar miji فإنما هي أربعة أشهر a وعشر yanzu an ce muku wata hudu da kwana goma to ku daure ku yi
حدثنا أمر الناجل وابن أبي عمر واللفظ الأمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي بن موسى عن عبيد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت zainabu ta ce لما أتى أم حبيبة ناي أبي سفيان yayin da ba da labarin mutuwa a bisu biya da yanzu ga umma habiba جعلت اليوم الثالث ta بسفرته ce a kawo mata wani fasifasi abu mai fasifasi a rana ta uku فسمع فمسح فمسح بها بها ta ذراعها shafe hannayenta da shi وأرضها da gefen hannayen فقالت ta ce كنت عن هذا غنية ko kuma wato gefen fuskarta ta ce ba wajen na bukatar wannan ba نعم سمعت النبي صلى الله عليه abin da ya sa faga na وسلم yi dan naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa لا يهل لامرأة ba تؤمن daidai ba بالله ne ga mace wacce واليوم ke dawa da gaskiya da Allah da ranar lahira الآخر أن تحد فوق da sun da ake mummunan ثلاث kama da za a rasa wani fiye da kwana uku sai fa idan mijinta ne ya mutu فإنها تحد عليه wannan أربعة أشهر wajibi ne ke وعشرة masa mummunan kama wata hudu da kwana goma
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن رمح عن الليث بن سعد عن نافع أن سفية بنت بنت أبي أبيد حدثه عن س- حفصة عن أو عن عائشة أو عن كلي كلتيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يحل لامرأة تؤمن ba بالله واليوم daidai ba ne ga الآخر matar da yake ta ba da gaskiya da Allah da ta ba da gaskiya da ranar lahira أو تؤمن بالله ورسوله ko ta ba da gaskiya da Allah da manzansa أن تعد على da ميت ce za ta yi mummunan kama bisa wani mamaci da ya mutu nata فوق ثلاثة أيام fiye da kwana uku إلا على زوجها sai fa idan mijinta ne ya mutu ya bata حدثنا شيبان بن فروحة حدثنا العزيز عن بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار عن نافع بإسناد حديث ليس مثل رواية kamar wayarsa وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يا ابن سعيد يقول سمعت نافع يحدث na ji na fi yana zantarwa daga safiyar biyar abi ubaidin أن سمعت حفصة بنت cewa ta ji amsatu yan sayyid na umar mata annabi sallallahu alaihi wasallam tana faɗa daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar hadisin nan da na da ibn dinari ya dade وأنها تحب عليه za ta ta kaba أربعة gare shi wata عشر hudu da kwana goma ba da sana abu rabi da sana ma da al'adu ha tawili حدثنا ابي حدثنا عبيد الله جميعا ان نافع in sun karbo daga nafi da suke mai da abi ubaidi ba su matan sai na abdar na umar ya ta karbo daga sashen mata annabi sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه ita kuma ta وسلم karbo daga annabi sallallahu alaihi wasallam بمعنى eh حديثه wannan hadisin wannan hadisin ko da yake mufami ne amma ilhamin nasa bai cutar da hadisin ba tunda wanda aka faɗa sahabi ne Mm.
wanda ba a faɗi wanda kai ba a faɗi sunan nasa ba sahabi ne an ba a ne azwajin nabi Na'am.
حدثنا يا ابن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمر ناجد وزهير بن حرب واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال har banzala ya ce لا يحل لامرأة ba daidai ba ne لا ga يوم mace da الآخر yake ta ba da gaskiya da Allah da ranar lahira أن تحد على ميت ta ce za ta yi mummunar kama ga mamaci فوق ثلاث fiye da kwana uku إلا على زوجها sai fa idan miji ne ya mutu حدثنا حسن بن ربيع حدثنا بن ادريس عن هشام عن حفصه عن ام عطيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah قال sallallahu alaihi wasallam ya ce لا تحل امراه على ba daidai ba ne mace ta ce امرأة za ta yi mummunar kama bisa wani mamaci fiye da kwana uku الا على زوج sai fa idan miji ne ya mutu اربعه اشهر wata وعشرة hudu da kwana goma wannan وتلبس ثوبا wala ta fasu soman masogan ba daidai ba ne a ce ta sa tufafi abin rinawa الا ثوب اسود sai fa wanda aka yi wa sanda-sanda ولا ترتجل kada ta ce za ta sa kwalle ولا تمس ديبا a kada ta sa ta, ta, ta shafa wani turare kada ta taba abin da yake mai kamshi الا اذا دبرت sai fa idan ta tsarkaka daga jinin haira in ta yi wanka na jinin haira to wannan nuzatan yanki او اظفار daga da turaren da ake ce mishi kustu ko wanda ake kira alfar wato nau'i ne na daga turare
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير حا حدثنا عمرو الناجد حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن هشام بهذا الإسناد da wanda isnadin وقال suka faɗa ta su ruwayar عند أدنى دورها yayin farkon tsarkinta نبذة من قصد a wato ta sa Wa'alfari.
turare yanki na daga turaren kustu da na asfar ta yi amfani da shi حدثني أبو الربيع زهراني حدثنا عمار حدثنا أيوب عن حمزة عن أم عطية قالت Ta- ta ce كنا ننهى أن نكد على ميت mun فوق kasance ثلاث ana hana mu daga mai mummunan kama bisa wani mamaci kowa ya fiye da kwana uku إلا على زوج sai fa idan miji ne ya mutu أربعة أشهر وعشرة wannan mai idda mai masa ta kaba wata hudu da kwana goma ولا نبتهل ba ma sa kwalli a sannan ولا نتغير ba daidai bane mu safa turare ولا نلبس ثوبا مسروقا ba ma sa tufafi wanda yake abin rinawa فقد رخص للمرأة في دورها an yi rangwame ga mace idan jinin hailata ya dauke إذا اتصل idan ɗaya mace ya إحدانا wanka wato daga jinin hailata ta sa ɗan yanki daga turaren kusku ko na asfar نعم duk wannan ba turare ba ne wanda yake mai tada ƙarfi turare ne wanda amfaninsa kawai da abin da ya rage na daga wasu abin abin haira daga ƙarnin haira
بسم الله الرحمن bismillah الرحيم rahman Kitabul li'ani.
wannan littafi ne akan bayanin li'ani حدثنا يا بني يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب أن سعد بن سعد السائلية أخبره أن أومرا أجلانيا جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري uwayyarul ajlani ya zo zuwa asim ibn adi mutumin madina فقال له yace da shi أرأيت يا عاصم ba ni labari kai asim لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا da a ce mutum zai kama wani mutum tare da matarsa أيقتله sai ya kashe wanda ya kama tare da matar in kunce za ku kashe shi أم كيف يفعل ko ya zai fasalli an zalika ya asimu da sallallahu sallallahu alaihi ina wasallam to asimu ka tambaya min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan fasala asimu rasulullahi sallallahu asimu ya alaihi tambayi manzo wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam fakar ya manzo rasulullahi Allah bai sallallahu alaihi zo wannan tambayoyin wasallam ba wa ya aba aibata ta hatta kabura ala asimu har abin ya damu rasulullahi sallallahu asim wato alaihi wasallam abin da ya ji daga wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya damu asim فلما رجع عاصم الى yayin da asim ya koma gida جاءه هو kowai miru da ya sa shi ya tambaya nan ya zo masa فقال ya ce يا عاصم asim ماذا قال لك sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma قال عاصم asim ya لأبي ce da uwai miru لم تأتني kai dai ba ka بخير zo min da alheri ba قال كان رسول الله ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo وسلم wannan tambayar ba قال أويمر uwai miru ya ce والله لا أنتهي حتى أسأله عنها wallahi ni ba zan bari ba sai na tambaye shi daga wannan ni da kaina فأقبل أويمر uwai miru ya taho حتى أتى رسول الله صلى an yi wajen الله عليه manzala وسلم sallallahu alaihi wasallama manzala yana tsakiyar mutane فقال يا ayi رسول ma الله wasan nasi ko wasan nasi yace ya rasulullahi نعم أرأيت رجلا وجد ba ni labari mutumin da ya samu wani tare da matarsa أيقتله ya kashe shi فتقتله ne ku ce ku ma kashe shi za ku yi أم كيف يفعل ko ya zai yi فقال رسول الله صلى الله عليه sallallahu وسلم alaihi wasallam yace أن نزل فيك وفي صاحبتك Qur'ani ya sauka game da lamarinka da matar da kake cewa ka ganta da wani mutum فذهب فأتي بها ka je ka zo da ita
قال سالم Zahabu yace وصلا أنا suka yi li'ani وأنا مع الناس عند رسول suna الله صلى الله عليه zaune tare da وسلم sauran mutane a wajen manzan Allah فلما فرجا yayin da suka gama قال أويمر uwai miru ya ce كذبت عليها يا رسول الله إن أنصفتها in har na riƙe ta ai kuwa ma nuna ƙarya nake ƙarya nake ba shi yasa an sake ta sake uku قبل أن يأمره رسول الله صلى kafin manzan الله عليه Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi قال ابن شهاب ibn shabin ya ce وكان السنة المتلا المتلا إليه ta kasa wannan sai ya zama tsarin duk wanda suka yi li'ani namiji da mace in sun yi li'ani miji da mace in sun yi li'ani to ba magana aure kuma tsakaninsu
حدثني أرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سؤال سعد بن سعد الأنصاري أن أويمر الأنصاري من بني عدنان أتى آسيا بن أبيه وأدرج في الحديث قوله وكان فراقه إياها بعد بعد سنة sai
يتلى إليه
rabuwar da ya da ita da ya ce ya sake ta aka ɗin sai zama tsari ne a cikin wanda duk suka yi li'ani ko ma mijin bai ce ya saki matar ba sai a ce auren nasu ya ba
وزاد فيه ya daɗe a cikin قال سالم sabu ya ce وكان حاملا yana da ciki وكان ابن عامر آه إلى أمه sai zama ɗanta da ta haifa sai ana dangana shi ne ga mahaifiyarsa ثم درت السنة أنه يرثها sannan tsari ya gudana da cewa zai gaje ta a matsayin ɗanta yadda duk ɗa zai gaji uwa shi ma zai gaje ta وترثه منه ما فرض الله لها ita ma za ta gada da gare shi abinda Allah ya yanka mata ita ma za ta gaje shi yadda duk wata uwa za ta gaji ɗanta amma uban da ya kore shi ne ba gado tsakani ish laka rizqu نعم حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرنا ابن شهاب عن المتلاعنين وعن yanzu wanda sai ishani سلمة.
da tsarin da ake bi a cikin su عن حديث سعد بن سعد عن علي tsakanin بن sa'ida ساعدة an wa bani sa'ida ان رجلا من قالوا الانصار جاء mutanen madina النبي ya صلى zo الله da عليه wajen annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam قال يا yace رسول ya الله rasulullahi an labarin mutum da aka wata mace wani mutum tare da matarsa وذكر الحديث ya في mace قصته hadisin da kissarsa وزاد فيه ya dade a cikinsa قتل انا في duka المسجد li'ani a masallaci وانا شاهد alhali ina wajen وقال في الحديث ya faɗa a hadisin فطلقها ثلاثا ya قبل ان sake ta يامره رسول sai الله uku صلى الله kafin عليه ma وسلم manzo Allah ya ce masa ya sake ta ففارق عند النبي صلى الله عليه وسلم Hmm?
ففارق ya rabu da عند ita wajen annabi النبي sallallahu alaihi wasallama قال النبي صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ذاكم التفريق bai بين da كل kullum متلا mutane إليه haka tsarin yake na cewa a raba tsakanin duk namiji da mace da suka yi li'ani ba aure tsakanin su har abada حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حاء tawili حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال sai ibn jubair ya ce قلت عن an tambaye المتلا ni daga wanda suka yi li'ani بامرأة مصعب sanda musabu yake sarauta wato sanda musabu yake gwamna نعم wato musabu dan uwan abdullahi ibn zubair ne shi musabu shi ya rike wa abdullahi ibn zubair kasar iraq gaba daya
أيفرق بينهما a raba tsakaninsu قال فما دريت ما أقول ya ce ban san me zan faɗa ba فمررت إلى منزل بن عمر بن da tafi مكة gidan ablan umar a makka tun daga wato kufa ya tafi har can فقلت لفلان ya ce da yaron استأذن لي kai nema min izini ka ce ya yi bako قال ya ce إنه قائل ai hutawa yake baccin rana yake فسمع الصوت sai ablan umar ya ji muryata قال ابن ya جبير ce sai ibnu jubairin ne قلت نعم ya ce kwarai ne ne قال ya ادخل ce shigo والله ما جاء بك wallahi ba إلا abin da ya ساعة.
kawo ka wannan sa'ar in ba bukata ba na فدخلت shiga wajensa فإذا وهو فرش banza da sai gashi ya yi sirke da wa- wa- wa- wani tu- a tufafin wata shimfiɗa ƙarƙashinsa barza atu wato tufafi ne da ake sawa ƙarƙashin siddi eh, wato da ake sawa ko ƙarƙashin ah, bangalar jakai haka irin wannan da ake shimfiɗa wato shine barza atu متوسد سادة ya tada kai da wani matashi حسوا عليكم wadda ita wannan matashin an cika ta da kaba قلت nace أبا عبد ya الرحمن ba abdurrahman aba abdurrahman ne alkunya abdullahi umar kenan
أدرسنا إناني wanda suka yi li'ani a raba tsakaninsu قال ya ce سبحان الله إنه- abin mamaki ai haka abin yake kwarai kuwa إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان farkon wanda ya tambaya daga li'ani shine wane dan wane قال يا رسول الله ya ce ya rasulallahi أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة ba ni labari ina so ka faɗa min ya rasulallah ya da a ce ɗayanmu zai samu matarsa tana zina da wani كيف يصنع ya zai إن تكلم تكلم بأمر عظيم in ya fito fili ya faɗa zai faɗi wata magana ce mai girma وإن سكت سكت على مثل ذلك idan kuma ya yi shiru abin zai ringa cin sa a rai shi yasa zai kawai ne akan irin wannan kan lamari babba قال ya ce فسكت النبي صلى الله عليه annabi sallallahu وسلم alaihi wasallam ya shiru ولم يجبه bai amsa masa ba فلما كان بعد ذلك أتاه yayin da ya kasance bayan nan sai ya je wajensa فقال ya ce إن الذي سألتك ka عنه ga قد magana أوتيته.
ya rasulallah magana da na tambaye ka daga gare shi an jarrabe ni magana da na tambaye ka daga gare ta an jarrabe ni da shi na samu matata da wani فأنزل الله عز وجل ubangiji ya هؤلاء saukar da الآيات wayannan ayoyin wanda suke cikin suratul nuri والذين يرمون أزواجهم wallazina yamuna zuwa wanda suke da cewa matansu sun yi zina suke jefan matansu da zina فتلاهن عليهم alhali suka kasa kawo shaidu hudu sai dai su magana da suka yi to abinda za a yi fi shahadatu adimu arba'a shahadatun billahi innahu lamina salihin wal khamisatu Allah alhamdulillahi alai in kana min al-kadhibin to فتلاهن عليه manzo Allah ya karanta wannan ayoyin gare shi ووعظه ya gargade shi وذكره ya tunatar da shi وأخبره أن عذاب الدنيا ومن عذاب ya الآخرة ba shi labari cewa azabar duniya ta fi sauki daga azabar lahira gwamma ya ce karya ya mata a yi masa haddin kazar a yi masa wannan bulala ta kazar ya fi masa sauki daga ya je allah ya masa azaba قال لا ya ce shi gaskiya gaskiya ba ba- ba zai dawo ba ya tabbata gaskiya ne ya ولكن gani ما سك بالحق ya ما rasa da كذبت ubangijin da عليها ya aiko manzo da gaskiya da karya yake mata ba ثم دعاها sannan manzon allah ya kira matar فوعظها ita ma ya gargade ta Zakara.
ya tunatar da ita وأخبرها أن ya ba su عذاب labarin الدنيا cewa ومن عذاب azabar الآخرة duniya ta fi sauki daga azabar lahira gara in ta yi zina ta faɗa a jefe ta Ƙara iyakar ta ta- kenan ta ce a'a ita ba والذي ce ba بعثك بالحق إنه لكاذب ta rantse da ubangijin da ya aiko manzo da gaskiya ƙarya yake mata فودع بالرجل manzala ya fara da shi mijin nata وشهد أربعة ya شهادات rantse da لله rantsuwa hudu da Allah إنه لمن cewa الصادقين gaskiya ya faɗa والخامسة أن rantsuwa ta biyar cewa la'anar Allah ta tabbata a kansa in ƙarya yi ثم سنا بالمرأة sannan manzo Allah ya biyanta da ita matar شهد أربعة ita ma ranar شهادات da لله rantsuwa hudu da Allah cewa mijin nan nata ƙarya yake mata rantsuwa والخامسة ta biyar أن kuma جرى الله عليها cewa إن كان azabar من الصادقين Allah fushin Allah ya tabbata a kanta in ƙarin dai gaskiya ya faɗa ثم فرق بينهما sannan manzo Allah ya raba tsakaninsu حدثني علي بن وجر السعدي وحدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير قال سئلت عن an tambaye المتلاعبين daga masu li'ani زمن مصعب بن جبير lokacin da musabin da zubairi yake gwamna a iraq فلم ادر ما ban اقول san me zan faɗa ba فاتيت عبد الله بن ya zo عمر abdan umara فقلت نجي. na ارايت ji المتلاعبين labarin masu an li'ani za farraku a raba bainahuma tsakaninsu ثم ذكر مثل sai na ya mata kama hadisin ibnu numairi حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن عرب ولفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا سفيان بن عيينه عن امر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال abdan umar ya ce قال رسول الله manzala صلى الله عليه وسلم ya رحمه ce الله اليه da wanda suke li'ani حسابكما على الله a ba makawa allah zai muku hisabi احدكما كاذب dan lalle ɗaya daga cikin ku ƙarya yake لا ba سبيل لك makawa عليها ɗaya a cikin ku ƙarya yake ba kada sauran aure da ita قال يا رسول الله yake ya rasulallah Bali.
to sadakin da na biya ta قال yake لا مال لك ba ka da wata sadaki ان كنت صدقت عليها in maganar da ka faɗa gaskiya ne ta yi zana ɗin nan فهو بمسح to ta عليك ji فرجا farjinka saboda abin da ka halatta ne daga a, farjinta وإن كنت كذبت in ko عليها ƙarya ma kai mata da kace ta yi zana فذاك أبعد لك منها wannan ma ne ya fi nisanta ka daga kace ta baka wani sadakin da ka bata قال ظاهر في روايته yanzu ruwa da su ba ruwayansa da sanarsu yana an عن amurka عمرو بن ya سعيد sanya da wani بن جبير يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا ابو الربيع الزهراني وحدثنا حدثنا عن ما عمر عن عن ايوب ايوب عن عن سعيد سعيد بن جبير بن جبير عن عن ابن عمر قال ابن عمر قال لا عمر يجي فرق رسول الله صلى الله عليه قال وسلم بين اخوين بينهم اجلان بينهم فقال يجي.
الله يعلم ان Allah احدكما ya san cewa lalle كاذب ɗaya daga cikin ku ƙarya yake هل منكما تائب za a samu wani a cikin ku ya tuba حدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن ايوب سمع سعيد بن جبير قال سالت ابن عمر عن na اللعان tabi abdan umar daga li'ani وذكر عن النبي صلى الله ya عليه mata وسلم daga عن annabi sallallahu alaihi مثله wasallam da kamarsa حدثنا ابو كسان المسلمي وما برج المسلم وابن بشار ولفظ المسلمي وابن المسلم قالوا حدثنا معاذ وابن هشام قال قال حدثني أبي أن أتاك أن أزرت عن سعيد بن جبير قال قال.
سعيد بن جبير يتي لم يفرق المصعب بين المتلائمين مصعب بن زبير bai raba tsakanin ma'auran da suka yi li'ani ba قال سعيد sai yace وذكر ذلك لعبد الله بن عمر aka tam aka ambaci wannan ga Abdullah ibn Umar Faƙala.
cewa ga abin da Mus'ab ya sai Abdullah ibn Umar yace فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم ai بين Allah الاخوين من Allah الاجلان sallallahu alaihi wasallam ya raba tsakanin ƴan uwan Bani al-Ajlani حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حا ha tawili ba ta وحدثنا tsaya يحيى بن يحيى ya ولفظ قال قلت لمالك ya ce da حدثك imam malik an نافع عن ابن shafi ya عمر rama daga abdullahi umara أن رجلا لا cewa أرى mutum رأته ya على yi عهد rani da رسول الله matarsa صلى الله عليه da musulman sallallahu alaihi wasallama وسلم كما رك رسول الله صلى الله عليه manzara sallallahu alaihi وسلم wasallam قال ya حق الولد ya rasa da بأمه ɗan da ɗan da uwarsa قال imam نعم malik ya ce kwarai haka ne حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حا Tawili.
حدثنا بن نمير حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال abdullahi umar ya ce لا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم manzara بين sallallahu alaihi رجل wasallam ya kunci da أنصار ya yi rani tsakanin wani mutum daga mutanen madina وامرأته da matarsa ففرق ya بينهما raba tsakaninsu حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن السعيد قال حدثنا يا يعقوب القدان عن عبيد الله بهذا الاسناد حدثنا زهر بن عبد وزهر بن ابي شيبه وزهر بن ابراهيم والنبي بن زهير قال اسحاق اخبرنا وقال وقال الأعرابي حدثنا زيد بن عبد الله بن علي إبراهيم عن عبد عن عبد الله قال عبد الله بن مسعود يجي انا ليله الجمعه mu muna masallaci daren juma'a اذا رجل من sai ga الانصار wani mutum daga mutanen madina ya zo فقال ya ce لو ان رجلا وجد مع امراته رجلا da a ce mutum zai samu wani mutum tare da matarsa فتكلم ya yi magana جلدتموه to sai ku ce za ku yi masa bulala cewa ya yi mata kaza او قتل in kuma ya kashe wanda ya samu tare da matar فقتلتموه ku katarku ku kuma ku ce wai za ku kashe shi وان سكت in kuma ya shiru bai faɗa ba sai ya shiru bisa abu mai cin zuciya na rantse da Allah la as'alan anhu rasulullahi wallahi sai na sallallahu alaihi tambayi manzon wasallam Allah daga wannan kalan ma kana min al-gadi yayin da kashe gari ya zo ata rasulullahi sai ji wajen sallallahu manzon alaihi Allah sallallahu alaihi wasallam wasallam ya ce ya tambaye shi faqala ya ce law anna rajulan wajada da ce wani ma'ahu mutum zai rajulan samu wani mutum tare da matarsa ya fatakallama fito ya fito fili ya faɗa jalatumuhu zai ku ce za ku yi masa bulala yau ba ta azab in kuma ya kashe mutumin jalatumuhu ku ce za ku kashe aw shi sakata ko kuma ya shiru sakata ala ghayz sai ya shiru bisa fushi abinda yake cinsa faqala allahumma ftah ya ce ubangiji kai hukunci waja'ala yadahu ya haɗe yana addu'a nazalat ayatul li'ani sai ayar li'ani ta sauka والذين يرمون أزواجهم وأزواجهم ولهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآيات وأن آيوية
هذه الآية Farkon da ya zalika rajulu aka jarrabe shi wannan mutumin da haka a cikin- daga cikin mutane فجاء هو وامرأته da shi إلى da رسول الله matar صلى الله عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam Sallallahu alaihi.
suka yi li'ani فشهد الرجل أربع mutum ya شهادات rantsa لله rantsuwa hudu da من Allah الصادقين cewa lallai gaskiya ya faɗa ثم لعن sannan ya الخامسة rantsa rantsuwa ta biyar أن لعنة cewa الله da عليه ana ana إن كان من tabbata a kansa in الكاذبين kar ya yi mata فذهب لتلتعن ta tafi litalta'ina don ta yi li'ani ta rantse نعم فقال ko لا lital'ana نعم ba ta in kana so ka faɗa da fatar ainin sai ka faɗa su lasi نعم ya la'ana ya la'anu نعم amma in ilta ana ne to yalta inu Na'am.
abin da yake daga shi sai karshe a murari in dai murari in bai fara da ta ba ai da kasara ne ko in ko ya fara da ta to shine ake masa fata ko نعم to فذهب لتلتعن ta tafi dan ta rantse فقال لها رسول الله Allah صلى الله sallallahu alaihi عليه وسلم da ita Ba.
ki dakata kan A'a, ki ba rantse gwamma ki fallasa kanki ta ki لعنت ta rantse فلما أدبر albara ya da ta juya da baya manzala ya ce لعلها أن تجيء به أسود ta جعله yi ta haifi ɗan baƙi mai ƙarangiyar gashi gashinsa ya zama ba mai laushi ba ne فجاء به أسود جعله ta zo da shi ko baƙin mai ƙarangiyar gashi ya kama da wanda aka ce an kama ta tana zunar da shi ya kama kamar kuma kwabo da kwabo za la ke cewa a watan ba laula ma mazamin kitabin lahi da rajamtuwa ba dan da yadda Allah ya ce ai ba da na jefe ta
وحدثنا عيسى بن ابراهيم اخبرنا عيسى بن يونس ها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد بن سليمان جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد ناوه حدثنا محمد بن مسلم حدثنا ابن الاعلى حدثنا هشام امر من قال سالت انس بن مالك Muhammad ibn Sirina yace na tambayi Anas ibn Malik وانا ارى ان عنده منه علما ina ganin cewa yana da masaniya da wannan tambaya tawa فقال ya ce ان هلال بن اميه كذب ya امراته jefi matarsa da cewa ta yi zina بشريك بن cewa ta yi zina سليمان da mutumin da ake kira sharikun sama'a نعم وكان اخ البراء بن ɗan bara مالك ne من امه nan ba- wanda yake sun haɗa uwa وكان أول رجل shi لا ilalu في shi ne الإسلام farkon mutumin da ya li'ani a musulunci قال ya ce فلا أنها ya li'ani da ita قال رسول الله صلى Allah الله sallallahu alaihi wasallam عليه وسلم ya ce ku أبصروها kula da ita فإن جاء به Idan أبو ta الأسود haifa ta haife shi fari tas kuma gashinsa ya lolo mai laushi أبي العينين mai mai zurfin idanu فاوله هلال ya بن zo da أمية idanun mai kuma ya tane وإن جاء به أكحل idan ko ta zo da shi mai kwallin idanu جعدا mai karangiyar gashi أمشى mai الساعة sirrin mai ƙyangyama هو لشريك من lallai الصحابة na shariku musaba ne قال ya ce فأنبئت أن amma ما da جاء به labari cewa ta zo أكحل جعدا da أمشى shi mai kwallon الساعة idanu mai karangiyar gashi mai sirrin mai ƙyangyama
حدثنا محمد بن رجب المهاجر وعيسى بن عماد المصرياني واللفظ لابن رمح قال اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن ابن حب- بن عباس انه قال Abdullahi Abbasin ya ce, ذكر الطلاء عند رسول الله Haka mace ayani صلى الله عليه وسلم wajen manzan Allah sallallahu alaihi قال wasallam عاصم بن عدي an بن zuwa da ذلك قولا ya faɗi magana a cikin wannan ثم انصرف sannan ya koma gida فاتاه sai wani رجل mutum من da mutanen قوم sa اليه ya zo yana kai kara gare shi Allah waje da cewa ya sami wani mutum namiji tare da matarsa فقال عاصم azumi ya ce ما ابتليت ba بهذا sai ba الا ka بقوله tarbe ni da wannan sai dan magana ta فذهب به إلى رسول الله صلى ya الله tafi da عليه shi wajen وسلم manzan Allah sallallahu alaihi wasallam فأخبره بالذي وجد عليه امرأته ya ba shi labari da abin da ya sa matarsa tana yi وكان ذلك الرجل مصف- مصفرا wannan mutum ya kasance mai fatsi-fatsin launi قليل اللحم mai yawan na mai kankanin nama ba shi da kiba سميد الشعر mai yalonan gashi shi wanda ya ce ya gama tattasa وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله to shi ko wanda ya da'awar ya same shi wajen iyalinsa ya kasance خدلا wanda yake mai siririn wato magyangyama ne mai آدم baki-baki كثير اللعب mai yawan nama mai mai- mai kauri ne a jikinsa ko wato hadala mai cikakke mai kaurin magyangyama ne mai kaurin magyangyama ne baki-baki mai yawan nama وقال رسول الله وقال صلى رسول الله عليه الله صلى الله عليه وسلم وسلم، اللهم بين ya ubangiji ka bayyana mana ووضع wato ta بشيء haifa ya برجل zo ya kama da ɗaya daga ciki sai Allah ya kaddara ta haife shi ya yi kama da mutumin da mijinta ya ambata cewa ya same shi a wajenta ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما za ta yi li'ani tsakaninsu فقال رجل لابن عباس wani mutum ya ce da alamun abbas في المجلس a wannan هي mazaunin التي قال رسول الله صلى الله عليه ita وسلم wannan matar ita ce wadda manzon Allah ya faɗa a game da لو ita رجمت آدم بغير بينة da ake zan jefe wani ba da shaidu ba da na jefe wannan فقال ابن عباس لا Abdullahi da Abbas ne ce a a ba ita ba امرأة كانت wancan mace ce da سوءا take bayyana laifuffuka a cikin musulunci wato take neman maza a musulunci
وحدثني عمر بن يوسف العبدي وحدثنا اسماعيل بن ابي اويس حدثني سليمان يعني بن بلال عن يحيى حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن قاسم بن محمد عن ابن عباس انه قال Abdullahi da Abbas ya ce ذكر المتلاقي an عن fito da رسول الله sai صلى الله عليه da وسلم sallam بمثل حديث kamar ya زيد.
sallaitu وزاد ya فيه daɗe a بعد cikinsa قوله bayan ya ce mai yawan nama قال جعلا كبدا wato mai karangiyar gashi wanda gashinsa mai tsananin ba ba ba laushi a cikin نعم حدثنا عمرو الناجر وهو ابن ابي عمر واللفظ الامر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابي زناد عن القاسم بن محمد قال قال عبد الله بن شداد amma da shaɗanin ya ce وذكر المتلا الان عند ابن عباس ana matuma wanda suka yi li'ani ma'auran da suka yi li'ani wajen abdullahi abbasin قال ابن شداد ibnu shaddad ya او من ce لذاني قال النبي صلى الله عليه وسلم su ne wanda manzo Allah ya faɗa a haƙƙinsu لو كنت راجم احدا da a ce zan jefe wani بغير ba da بينة shaida لرجمته ba da na jefe wannan قال ابن عباس abdullahi لا abbas ya ce a ba ita bai تلك امرأة wannan mace da أعلنت take bayyana neman maza a musulunci قال ابن ابي عمر في روايته عن عن انس بن أنس بن عمر عمرو قال سمعت ابن عباس عباس.
حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز عن الدراء وردية عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة ان سعد بن عبادة الانصاري قال Sadun Mubarak Al-Ansari ya ce, يا رسول الله يا رسول الله، ارايت الرجل Ba يجد labarin امراته mutum da ya رجلا samu wani namiji tare da matarsa, ايقتله shi kenan sai ya kashe shi?
قال رسول الله Maza صلى da الله عليه وسلم sallallahu على ba ya kashe shi ba.
قال سعد Sa'adu ya ce, Ala.
a ya kose na.
والذي اكرمك بالحق Na rantse da ubangiji ne girma ka da gaskiya.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا الى ما يقول سيدكم Mutanen Madina ku ji abin da shugaban ku yake faɗa. Sa'adu mutum ne mai tsananin kishi. Maza ya ce, amma duk kishinsa na fi shi kishi.
Allahu Kuma Allah ya fi ni kishi.
حدثني زهير بن عربي حدثني اسحاق بن عيسى حدثنا مالك عن سعيل عن ابي عن ابي هريره ان سعد بن عباده قال ya sadu mubaraka ya ce يا رسول الله وجدت rasulullahi مع امراتي رجلا idan na samu cin tare da matata اقبله yanzu حتى zan اتي tsara الامر in سعداء je in nemo shaidu hudu قال نعم ya ce kwarai kuwa ya zai gudu zai gudu ka in zo da su.
حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا علي بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثني سعيل عن ابي عن ابي هريره قال ya ce قال سعد بن sadu عباده mubaraka ya ce يا ya رسول الله لو rasulullahi وجدت مع علي رجلا da zan samu wani mutum tare da matata لم أمسه zai in zira masa ido حتى أتي بأربعة sai na je na zo شهداء da shaidu قال hudu رسول الله صلى الله عليه وسلم Zala أنا kwarai ko haka hukunci yake قال ya كلا ce ai ba zan zira masa ido والذي بعث في ta بالحق gamce da wanda ya aiko ka da إن كنت gaskiya لو آجله ai بالسيف lamarin da sha'anin nan take zan daura masa duk أو لذلك kafin nemo shaidun قال رسول الله صلى الله zara عليه da zara وسلم salama ce اسمعوا إلى ما يقول ku سيدكم saurari abin da shugaban ku yake faɗa إنه لغير lalle kamshi mai kishi ne وأنا أغير amma منه ni na fi shi kishi والله أغير ni منه kuma Allah ya fi ni kishi
حدثني عبيد الله بن عمر القواري وابو كامل وقبيل بن حسين الجعدري واللفظ لابن كامل قال حدثنا أبو عمر عن عبد الملك بن عمير عن عمران كان من جدته أن الهجرة من شعبته قال قال سعد بن عبادة وقيل أتى سعد بن عبادة لو يتي رأيت رجلا مع da امرأته zan ga wani mutum tare da matata ضربته بالسيف da na sare shi da takobi غير مسلم عنه ba mai kawar da takobin daga gare shi ba فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم Ah, wato ba da gefen takobin ba zan ba da gefen takobin ba da tsakiyar takobin kaifin takobin zan sa نعم Ah, wato da- ba ba da ruraribin bisafin saifi نعم ba zan sare shi da gefen takobin ba bari da tsakiyar kaifin
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله wannan عليه magana ta وسلم sadukun ba da sai ta kai ga manzo فقال manzo Allah ya ce أتعجبون من غيرة kuna سعد mamakin kishin sa'adu فوالله na rantse muku da Ah, Allah ya rume mu.
wallahi na fi shi kishi والله غير ni kuma مني Allah ya fi ni من أجل غيرة الله حرم الفواحش dan Allah yana kishi shi yasa ya hana duk albasha ما ظهر منها وما ta بدل bayyana ta bayyana da wanda yake ta buya ولا شاس ba wanda yake الله ya fi Allah kishi ولا شاس أبو إليه الأذن من ba الله kuma wanda من yake أجل son a ذلك kawo masa hanzari fiye da Allah من أجل ذلك wanda ne yasa الله Allah ma ya aiko وشهدهم manzanni منذرين suna masu albishir suna masu gargaɗe ولا شاس أحب إليه البدعة من ba الله wanda yake son a yabe shi irin Allah من أجل ذلك وعد الله الجنة wanda ne yasa Allah ya alkawarin aljanna ga masu yabansa الحمد لله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حدثنا وزيد بن علي عبد عن الله الله بن بن عمرو.
عبد الملك بن عمير بهذا الاسناد wannan مثله tsarin kamar wannan hadisin وقال ya faɗa a tasa ruwayar غير مصطهين ba mai sararsa da gefen takobin ba bari da tsakiya ولم يقل عنه bai ce anhu daga gare shi ba وحدثنا قتيبة بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبة وعمر الناجر وزهير بن حرب ولفظ قتيبة قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد- عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة قال abu huraira ya ce جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم mata فقال إن امرأتي ولد غلاما أسودا ta ta haifi ɗarage
نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam هل ya لك من ce, إبل kana da raguma قال نعم yace kwarai قال فما ألوانها yace a launinta قال حمر yace jajaye قال فعل فيها من أورقة yace a cikinta akwai wanda yake mai ruwan jaja jaja a farfar da ja نعم قال إن فيها yace kwarai لورقة akwai masu wannan kamar a cikinta قال وأن أتاها ذلك ta ina ne ta samu wannan قال yace عسى أن يكون نزاه إركم ta yi wani asali ne ya bayyana a gare shi da can a magabatanmu akwai wanda yake mai wannan launi قال yace وهذا عسى أن يكون نزاه إركم a ko a magabatan raƙuman nan akwai wanda yake mai wannan launin sai maza na ce shi ma wannan ɗan naka da aka haifa ma haka baki ta yiwu a kakanninka in ka bibiya ba za a rasa wanda yake baki ba
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن عبيد قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حاء tawilin حدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا ابن أبي ذئب جميعا عن الزهري بهذا الإسناد باب حديث ابن بينة kamar hadisi abu ɗan su ya nuna iya na ta غير أن في حديث معمر sai da hadisi mamaru فقال faɗa يا da ya rasu رسول الله da ولدت امرأتي غلاما أسودا mata ta ta haifa ɗa baki وهو حينئذ يعرض shi yana jirwaye yana kai da Ake kyau.
yake biyar bucewa kore dan ma ya ce ba nasa ba وزاد في آخر الحديث ya daɗe a ƙarshen hadisin ولم يرخص له في الانتفاع da منه Allah bai masa rangwame a cikin ya kore dan ba وحدثني ابو الداير وحرملة بن يحيى ونبذ لحرملة قال اخبرنا ابن وهب اخبرني يوسف عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة ان اعرابيا اتى رسول الله wani صلى ba الله da عليه ya zo وسلم da قال Allah sallallahu alaihi wasallam يا ya ce رسول الله ya ان rasulullahi امرأتي ولدا غلاما اسودا matata ta haifi ɗa baki واني انكرته hakika ni na ga kamar ba nawa ba فقال له النبي صلى annabi الله عليه sallallahu alaihi wasallam وسلم ya ce da shi هل لك من ابل tana da raƙuma قال نعم yake kwarai قال فما الوانها yake ya kamata قال حمر yace jajaye ne قال yace قال فيها من أورقة akwai mai wani kamar a cikinta قال نعم yace kwarai قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا هو ita ya samu wannan kamar قال yace لعله يا رسول الله يكون نزعه إرق له za a yi wani asali ne nasa irin da ya shi ya bayyana yanzu فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعله يكون نزعه إرق shi ma له wannan din ta yi haka ne ya faru gare shi wani asali ne nasa ya bayyana
وحدثني محمد بن رافع حدثنا حسين حدثنا الليث عن وكيل عن ابن شهاب انه قال بلغنا ان ابا هريره كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه mun samu وسلم labarin بنوادسهم cewa Aba Huraira yana faɗa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ina bai hadisin kuma hadisin wannan da ya gabata. To kitabul itqi.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Kitabul Itqi.
Littafin yanci.
حدثنا يا بني يا قال قلت لمالك حدثنا نافع عن ابن عمر قال حدثك نافع عن ابن عمر.
حدثنا عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى sallallahu الله alaihi wasallam ya faɗa عليه وسلم ma daga Annabi Muhammad cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من اعتق شركا له في امره wanda ya kyanta abokin tare wato tare abin da yake yayi tarayya da shi a wani bawa bawa ne nasu su biyu wannan da rabin bawa wancan ma da rabin bawa to sai wannan yace ya yanta nasa rabin فكان له مال ya zama yana da dukiya يبلغ ثمن da العبد zai iya biyan kuɗin bawa قوم عليه قيمه sai a العدل yi- sai a yi masa kima a yi wa kimanta bawan gare shi kima ta adalci فأعطى kawai ne شركاء turaka wusa sau a baiwa abokan tarayyar su rasu rabar واعتق عليه العبد bawan yanci gare shi sai a yi kimar bawa bawan nan zai nawa in an ce zai dubu a ce nawa ne nasa rabi to a bashi ɗari biyar yanzu sai kawo ɗari biyar a raba wa masu sauran rabin ko in mutum ɗaya ne ma a bashi ɗari biyar ɗinsa wani Wa'illa.
ko bawa ya yantu wa'illa idan ko ba shi da komai bai da abin da zai iya biyan فقد اعتق wannan منه ما ragowar اعتق bawa abin da ya yanta ya yantu daga bawa نعم وحدثنا أبو بكر بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث عن ابن عن الليث بن سعد حا tawili حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حا تاويل.
حدثنا ابو الربيع وابو كامل اعلى حدثنا عمار حدثنا ابو حا تاويل.
حدثنا بن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله حا تاويل.
حدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يا ابن سعيد هذا حا هذا سعيد يجري ها تاويل حدثني اسحاق بن منصور عبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عبرني اسماعيل بن اميه حا تاويل.
حدثنا هارون بن سعيد الايلي وحدثنا ابن وهب اخبرني اسامه حا تاويل.
حدثنا ابن رافع حدثنا ابن ابي فديك عن ابن ابي ذئب كل هؤلاء عن وإن مالك بن ذكر عمر واحد daga Abdullahi daga Abdullahi Umar بمعنى حديث kamar مالك عن hadisin نافع Maliku daga Nafi'u
باب ذكر آية العبد babun cewa a sa bawaye aiki حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ولوز بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير بن لقيك عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Mm.
للمملوك بين الرجلين Manzo Allah ya faɗa game da bawan da yake na mutum biyu فيمسك احدهما da sai ɗayan su yace ya yanta nasa rabon قال manzo Allah ya ce يرمن sai ya biya ragowar in ya so bawan ya yanci gaba daya حدثني عمرو الناجد وحدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ابن ابي اروبه عن قتاده عن النضر بن انس عن بشير بن لهيك عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه ya وسلم karɓa daga Annabi قال sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce من اعتقى شقصا له في wanda ya yanta امره nasa rabo a bawa فخلاصه في ماله to wajibi ne a kansa ya karasa kubuto da bawan a dukiyarsa ya In kana biya da saboda malum.
matuƙar yana da dukiya فان لم يكن idan له مال bai da dukiya استسقي العبد sai a sa bawan ya ringa aiki ana Na'am.
karɓar kuɗin ana tarawa amma fa aikin ba wanda za a wahala shi ba in ya so in ya tara abin da ya isa a biya shi wancan mai ɗaya rabar sai a biya shi bawan ya zamo gaba ɗaya in to
وحدثنا علي بن شريح اخبرنا عيسى يعني بن موسى عن سعيد بن ابي اروبه بهذا الاسناد وزاد da wannan isnadin makala ya dade a tasar ruwayar ان لم يكن ان لم يكن له مال idan bai da dukiya قوم عليه العبد sai a kimanta bawa gare shi قيمة عدل kima ta adalci ثم يستسعى في sannan الذي kuma لم يؤت a sa shi ya ringa aiki a rabon da wato wanda bai yanta ba غير don ya مشروع biya rabon wanda bai yanta ba ba ba- alhali ba a tsananta wa bawan ba a sa shi abin da ya fi karfinsa حدثني عبد بن عبد الله حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابي قال سمعت قتادة يحدث بهذا الاسناد بمعنى حديث ابن ابي اروبة da وذكر ma'anar في حديث hadisin abi wa ibnu abi aruba ya mata a tasa ruwayar قوم عليه قيمة za a عدل kimanta masa kima ta adalci باب انما ولا لمن samun اعتقى cewa wani na wanda ya yanci ne حدثنا يا بني يا قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة انها اراد ان تشتري جارية ya yi nufin تنكحها sai wata kuyanga da za ta yanta فقال آلها sai masu kuyangar suka ce da ita masu baiwar suka ce da ita na biyu kuke ha mun yadda za mu siyar miki amma fa wani cinta namu ne فذكر ذلك ta لرسول الله mutum صلى da manzo sallallahu alaihi الله عليه وسلم wasallama فقال manzo Allah ya ce لا يمنعك ذلك wannan sharadi da suka gindaya miki kai ya hana ki ki siya إنما الولاء ولما أتكى domin wani ci ne wanda ya yanci ne حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها Barira ta zo wajen Aisha tana neman ta taimaka mata a ɗaura fansar da aka yi mata.
ولم تكن قرر من كتابتها شيئا Barira ba ta biya komai ba daga fansar da aka ɗora mata.
فقال لها عائشة Aisha ta ce, ارجعي إلى ki أهلك koma gida فإن أحبوا أن أقرر عنك كتابتك idan sun ga in biya miki fansarki gaba ɗaya, ويكون ولاؤك لي amma walicin ke zama nawa فعلت to zan yi.
فذكر ذلك بريرة Barira ta koma لآلهة gida ta faɗa wa masu ita فأبوا suka ce ba su yarda ba.
وقالوا إن شاءت أن تعتصب عليك فلتفعل idan suka ce ki je ki faɗa mata in kawai tana so ta taimaka miki dan Allah walicinki ba nata bane to ta aikata ويقول لنا ولاؤك ya zama walicinki namu ne ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه da ta ambata manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wasallam nan Aisha ta ambata wa wannan wannan ga manzo فقال لها رسول الله manzo صلى Allah الله sallallahu alaihi wasallam ce عليه وسلم da Aisha ki ابتائي siye ta ki فآتي siye ta فإنما الولاء domin لمن أتقى walici na wanda ya yanci ne ثم قام رسول الله sai صلى da manzo الله عليه Allah sallallahu alaihi وسلم قال wasallam ya ya hudu ba yace ما بال أناس me يشترطون yasa شروطا mutane suke sharɗanta sharuɗa ليس في كتاب الله kasance a cikin littafin Allah ba من اشترط شرطا wannan sharaɗin sharaɗi ليس في da كتاب bai kasance الله a littafin Allah ba ba nasa ba ne وإن شرطا مئة ko da مرة zai sharaɗi sharaɗi ɗari شرط لا يعرف sharaɗin Allah shi ya fi وأنصر.
cancanta shi ya fi aminci wannan hadisin yake nuna kenan a shi aka yi ciniki da sharaɗi to cinikin ya zarce amma sharaɗin ba ta ce yadda wasu malamai kenan suke a nan akwai masabobi uku akwai masaba cewa cinikin duk da aka hada da sharaɗi cinikin ma gaba ɗaya ya ɓaci akwai kuma mazaba cewa a cinikin da aka hada da sharaɗi to cinikin ya zarce amma sharaɗin ne ya ya faɗi akwai kuma mazaba da take cewa cinikin duk da aka hada da sharaɗi to da cinikin da sharaɗin duk suna nan ba wanda yake ya ɓaci kuma kowanne a cikinsu ya kawo hujja eh, kuma daga hadisi su dai masu cewa sharaɗin yana nan cinikin yana nan sun kawo hadisin jabiru na cewa ya ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai raƙuminsa da gare shi amma ya ce da manzo to amma fa ba nan zan baka ba sai mun je gida نعم ce to ka hau mana kaga na an zartar da cinikin an zartar da sharaɗin inda kuma aka ce a'a sharaɗin ya fa- ya faɗi amma cinikin yana nan kaman wannan akwai kuma hadisin cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an bai'in wa shar'in manzala ya yi hani daga ciniki a haɗa ciniki da sharaɗi ashe kenan ya zamo ya ɓaci to حدثني أبو الدار أخبرنا أخبرني يوسف عن عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وجينا جاء بريرة إلي فقال يا يا عائشة عائشة إني كاتبت علي على تسع أواكن ni iyalina masu ni sun ɗaura min fansa bisa cewa in kawo ukiya tara لكل عام duk أوكيته shekara in biya su ukiya أنا حديث na الليل hadisin laisu وزاد daidai فقال manzala ce لا يملك ذلك منها wannan kai ya hana ki daga kibiyata ابتائي biye da ki 'yan zata وقال في الحديث ya faɗa a hadisin ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس حمد الله Allah وأثنى ya عليه godiya gare shi ya ce amma ba ba lunasi حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء يحمداني حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة قالت Aisha ta ce دخل علي بريرة Barila ta shigo gari ta قالت إن ce علي hakika masu ne sun daura mun fansa bisa cewa biya su wukiya tara a shekara tara a duk shekara biya su wukiya وأعينيني ina so ki taimaka mu وقلت nake da لها إن ita شاء in الله masu ke sun na dama cewa لهم lissafa musu wukiya tara yanzu عدة واحدة zuwa wakaci ɗaya وأوتقتك wauti kake yan taki waya kuna wala wali amma wani ke zama na wani فعلت na altayin haka din فذكر ذلك لآلهة sai barira ta koma gida ta faɗa wa masu ita haka فابوا إلا أن يكون الولاء لهم sai ta ce ba su yarda ba sai dai in su ne da wani cin فأتني ta فذكر kawo min- ذلك ta faɗa min haka قالت nace فانتحرتها na tsawatar da ita nace to kai ta kare magana فقالت nace لا هالله wallahi ba za ta kare maganar ba قالت nace فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم a manzo Allah ya ji maganar nan ya فسألني tambaye ni menene yake wannan maganar ne ana daga murya Ya ba shi labari فقال manzo Allah ya ce ishtariha wa atiha washtari lahu alwala ki siye ta ki yanta ta ki kare musu maganar walicin فإن الولاء لمن آتك lokaci na wanda ya yanci ne ففعلت na aikata قالت yace ثم خطب رسول الله صلى sannan الله da za عليه ka tsaya da وسلم عشية kuma da mai فعند الله وعلى آله وعلى آله abin da ya cancanta a yabe shi da ya gari sannan ya ce أما بعد bayan wannan أما بعد me yasa wasu mutane suke shaɗa sharuɗa sharuɗa da su zo a littafin Allah ba duk wani sharaɗi da littafin Allah bai yarda da shi ba ya zama ɓatacce ko da sharaɗi ɗari ne littafin Allah shi ya fi cancanta وشرط الله أوفى sharaɗin Allah shi ya fi aminci ما بال رجال منكم me يقول yasa wasu a cikin kuɗin أعلم su yakan ce فلان والولاء لي kai ka yanta wani amma ni ne da walicin na wani إنما الولاء لمن ai آتك walici na wanda ya yanci ne حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابن نمير حا وحدثنا تأويل.
ابو كريب حدثنا وكيع حا وحدثنا تأويل.
عبد بن عامر واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير كلهم عن هشام بن عروه بهذا الاسناد نحو حديث ابي اسامه kamar hadisin Abi Usama da جرير sai da قال hadisin Jibrilu ya ce وكان زوجها عبدا mijin Barira bawa ne فخيرها رسول الله ya صلى na الله tsalla عليه da kuma ya ba وسلم ta zaɓi واختار ta نفسها zaɓi kanta ولو كان حرا da a ce ɗa ne لم يخيرها manzala ba zai ba ta zaɓi وليس في حديثهم ba اما ta su بعد wayar banda amma ba ado اسناد wani shi ya sa wannan ruwa ta su tana ƙarfafa masabar malikawa da shafi'awa نعم da cewa baiwa in ta yanzu karkashin bawa shine take da yanci نعم amma in ta yanzu karkashin ɗa da ai ba wata da wata magana to wa za ta aura ya za ta aura shi ma na menene ba ɗa ba ne amma in bawa ne mijin shi ne ta ce ai shi ita ba za ta aure bawa ba tunda ita yanzu ya ce ya shi mijin nata mai tsan- mai tsananin santa dan ya je wajen manzo Allah yana kuka to Allah ka roƙa mun barira ta hakura ta zauna da ni manzo Allah ya kiranta barira ina baki shawara ki hakura ki zauna da ni tace ya rasulullah umarni ka bani ko shawara yace a ba umarni bane shawara ce a in dai shawara ce ai wallahi ni da in zauna da shi ai gwamma kaza da sai manzo Allah ce to shikenan tunda kin ce haka ya zama sai yana binta a mai- a hanyoyin madina yana kuka shi yana binta yana kuka da tsananin su Mm.
حدثنا زهير بن عارف ومحمد بن علاء واللفظ للزهير قال حدثنا ابو معاويه عن اسرائيل بن عروه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه قالت Aisha ta ce, كان في بريره ثلاث akwai قريات matsaloli uku a اراد cikin الله ان rayuwa.
يبيعوها Matsala ta farko, masu ita sun nufin su sai da ita, ويشترط ولاءها amma su ce walicin ta nasu ne.
فذكرت ذلك Na mutum للنبي da صلى ga Annabi sallallahu الله عليه alaihi وسلم wasallam.
فقال Allah ya ce, اشتريها ki biya واتكيها ta, ki biya kuɗin ta, ki ƴanta ta.
فان الولاء لمن Don اتى walici ai na wanda ƴanta ne.
قالت Ta ce, واتقت ta ƴantu فخير فخير رسول الله صلى الله عليه وسلم tana da zaɓi اختار ta نفسها zaɓi kanta قال ta ce ƙala ta ce dai نعم وكان الناس abu na uku kuma da muka يقولون fahimta daga lamarin barira shi ne mutane suka ba ta sadaka تولي لنا in an ba ta sadaka mun kuma sai ta zo ta ba mu kyauta فذكرت ذلك للنبي na صلى الله عليه ambaci wannan وسلم manzo sallallahu alaihi wasallam ya فقال ce هو عليها ita صدقته ce aka bai wa sadaka وهو لكم هدية amma mu ko kyauta ta ba ku shi yasa fa iya ce حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشة انها اشترى بريدة من اناس من ta sai الانصار barira daga wasu mutane daga mutanen madina وشرب الولاء suka ce walicin nasu ne قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن ولي ai النعمة walici na wanda ya biya bawa ne وخيرها رسول الله صلى الله Allah عليه ya وسلم sallama ya ba barira zabi وكان زوجها عبدا sannan mijinta yana da bawa وأهد ba ولا da ke عائشة Aisha لهما wato ruwayar aswad نعم shi daga Aisha shine cewa ai san da aka ba barira zabi mijin nata ɗani mijin nata ɗani to aka ce yau ga ruwayar kasimu daga Aisha wanda shi yana ruwaya daga gare ta gashi gata tunda su maharamarsa ce eh, yar mahaifinsa yar mahaifinsa ce wasu ɗaya da mahaifinsa haka nan uwatu ma haka ya ruwaito wanda ita kuma mahaifa babarsa ce kanwar mahaifiyarsa ce shi yasa ai sai a nan ya ruwayar wa'annan akan ruwayar aswadu wanda shi yana karba ne daga gare ta min halfi jari la ma rawahu an hijabin aswadu anha wa hurrul zawjuha la yu'radu yana sha Allah dan fodo yake fada a alfiyatul usul na'am to
wa ahadan li aisha ta laman ta bai wa Aisha kyautar nama qala Manzala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi yake law sanatu lana min hadha al-lahi Shi zai hana ku dan dafa mana wannan naci qala aisha Aisha ta ce tusdida bihi ala wannan barirata fada ma asalinsa sadaka ne Ka Kare kara.
aka ba sadaka manzala ya ce huwa lana sadaqatun huwa na ha laha sadaka wala na hadi sadaqatun ai na ka ba sadaka mu ko kyauta ta babu me zai hana mu ci
حدثنا عمر بن مسلم حدثنا عمر بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة أنها أراد أن تشتري Aisha من ta rubuta إبل sai barira dan ta yanta ta اشترط ولاءها masu ita suka ce sai dai fa in sai ta yadda walikin nasu ne ذكر ذلك لرسول ta الله صلى fito الله daga عليه manzo sallallahu alaihi wasallam وسلم فقال manzala ya ce اشتريها kiya ki biya ki yanta آتكيها ta فإن الولاء ai walikin ne لفتاتك wanda ya yanci ne وهدي لرسول الله أما صلى الله عليه من صلى الله عليه وسلم وسلم فقالوا suka للنبي ce صلى da الله Allah sallallahu عليه alaihi وسلم wasallama هذا wannan به an ba da على shi بريرته sadaka ne ga barira قال yace ولها a ita ce صدقة aka ba sadaka ولنا mu ko هدية kyauta ce ta bamu وخيران an ba barira zabi فقال عبد الرحمن Abdurrahman وكان yace زوجها حرا mijinta yana da wannan ruwa kenan ta hanafiyawa قالت شعبته shugabatu ثم yace سألت عن زوجها sannan na tambayi Abdurrahman ga mijin فقال لا أدري yake ban sani ba tsari sannan ko bawa wannan ruwa ita ce wadda ta karfafa mazhabar hanafiyawa حدثنا عمر بن عثمان النوفلي حدثنا أبو داود حدثنا شعبة بهذا الإسلام ناوه وعد سلام بن مسنى وبشار جميعا عن ابي هشام قال ابن مسنى حدثنا مجرد بن سلمه المازني وابو هشام حدثنا وهيب حدثنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروه عن عائشه قالت عائشه تجي كان زوج بريرة عبدا mijin barira bawa ne حدثني أبو طاهر حدثنا الرابع عمرني مالك بن انس عن ربيعه بن أبي بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت aisha ta ce كان في بريرة ثلاث سنن akwai wasu tsare-tsare guda uku da muka fahimta daga lamarin barira خير على زوجها an حين ba ta أدركت zaɓi bisa mijinta lokacin da ta sami 'yanci فوضي لها لام an ba ta kyautar nama فدخل علي رسول الله صلى zala الله عليه sallallahu alaihi وسلم shigo gare ni والحرمة على النار alhali ga tukunya akan wuta فدعا بدعام aka kawo masa abinci فوتي بخبز aka kawo masa gurasa وقل من خدم البيت wato yake a kawo masa abinci sai aka kawo masa gurasa da miya irin ta gi- miyar gidan ba Banana.
nama yace ألم أرى Banana بخبزا zai- على النار يا لام "Ba tukunya ba kuna dafawa da nama فقالوا بلى يا Suka ce, رسول الله "Kwarai ya Rasulallah." ذلك لام تسلك wannan به على nama ne بريرة da aka yi sadaka da shi ga barera وكرهنا أن نطعمك shi منه yasa ba mu so mu baka ka ci ba فقال yace هو عليها ai ita صدقته ce aka yi wa sadaka وهو من لنا ita هديته kuma ta ba mu kyauta وقال النبي صلى الله عليه annabi sallallahu alaihi وسلم wasallam فيها yace a game da ita إنما الولاء لمن أعتق walaki na wanda ya yanci ne حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مخلد عن سليمان بن بلال حدثني سؤال بن ابي ثابت عن ابي هريره قال قال أراد عائشة أن عائشه تشتري ta جارية zama sai wata تنكحها kuyanga da za ta yanta فأبى أهلها إلا أن
iyalin يكون ta ce ba za su sayar mata ba لهم الولاء sai fa in ta yadda walicin nasu ne فذكر ذلك لرسول ya الله mutu صلى sai الله manzo sallallahu عليه alaihi وسلم wasallam فقال yace لا يملك kan wannan ya ذلك hana ki فإنما الولاء لمن walicci na أعتق wanda ya yanci ne باب الحي عن بيع الولاء babu hani والبشر daga sai da walicci da kyautarsa حدثنا ابن يحيى التميمي واخبرنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisin abdullahi dinari shi kadai ya ruwaito shi daga abdullahi umar abdullahi umar kuma shi kadai ya ruwaito shi daga manzo sallai an bai'il wala'i in farad bi ibnu dinarin an ibni umara wa kad yakunu mustamirran takara inda sha abdullahi dan fodo yake faɗa a misbahu rahman نعم
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga sai da waliji ko ba da kyautarsa وعلمته قال مسلم آه.
الناس كلهم اياد على عبد الله بن دينار في هذا الحديث mutane gaba ɗaya iyalin abdullahi bin dinari ne a wannan hadisin da ba wanda ya ruwaito shi sai ta kansa yasa dole in kana so ka ruwaito hadisin nan ka koma ta kansa حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهر بن حرب قال حدثنا عيينة حاء تاويل.
حدثنا ابن ايوب وقتيبة وابن هجر قالوا حدثنا اسماعيل بن جعفر حاء تاويل ابن نمير حدثنا ابي حدثنا سفيان بن سعيد حاء تاويل ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة wani ne حاء su ya nuna sai ne a cikin su ya nuna alaja ya wani ne su ya nuna sai ne su ya nuna sai ne a haba ba ka karanta tarihin su ba su ya nuna sauri ai shi ne su ya nuna sai ne wanda shi ma sai ne din malami ne amma saurin wata ran da aka tambaye shi ya ce kai addinin Allah ne bari an faɗa muku gaskiya da magana a game da kiyayewarsa ubana ne amma dai da magana a game da kiyayewarsa to حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن وهب حدثنا عبيد الله حاء تاويل.
حدثنا ابن راجع حدثنا ابن بن ابي فديك اخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كل هؤلاء عن عبد الله بن duka دينار عن waɗannan daga عمر
annabi daga عن النبي صلى الله عليه وسلم daga annabi sallallahu alaihi wasallam Mislihi.
kamar sa غير أن السكبي sai ليس في ko حديث عن sakafi عبيد الله a rusi sakafi a hadisin sa bai bai abin da ya ambata daga ubaidullah sai ko إلا البيع wala wala mazkurin mazkurin hibata.
bai ambaci kyauta ba الولاء مدعوك لا نهى عن هب- عن عن بيع الولاء عن بيع البلاء وعن بيته ما هنا جره ده تعديل هنا ده جره ده تعديل فدوب تاريخ ساعات في مقدمة الجره والتعديل لابن أبي حاتم تاريخ شيء سفيان أم سوري ده نعم kaga ma irin yanda shi da mahaifin nasa suke matukar ƙaunar juna yanzu za su sauri ka san yayi fama da masu mulki eh, suna matsa masa saboda tsaya wasa fayyace gaskiya yasa yana cikin guje-guje to so da yawa uban yakan rubuta masa wasiƙa a boye a aika masa ko shi ya rubuta wa uban a boye ko sai alkawari cewa su haɗu waje kaza a boye Mm. babu tare da tawalli a tege gari gari mali babu haramta a ce wanda aka yanta ya kulle jibinci wasu gaban ba waɗanda suka yanta shi ba وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عبدنا بن جريج عبدنا ابو زبير انه سمع جابر بن عبد ya jabir da abdullahi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya على rubuta كل بدن عقوله kowane eh, kabila wato akwai ɗaukan diyya a kansu za su ɗau diyyar wanda yake nasu ثم كتب sannan ya rubuta انه لا يحل لمسلم ان يتوالى maula da musulmi bai gaida da izini ba daidai bane ga musulmi ya ce zai jibinci bararren wani mutum musulmi ba da izinin shi mai gidan ba ثم اخبرت sannan aka bani labari cewa manzala sallallahu alaihi wasallam ya la'anta a wannan takaddar tasa wanda ya aikata haka
حدثنا ابو جعفر بن سعيد حدثنا ابو بكر بن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه manzala sallallahu alaihi وسلم قال wasallam ya ce من تولى قوم wanda ya الحجاج gaji da wani الثواني izinin masu gidansa ba قال إلى da أنا Allah بالله da والملائكة mala'iku ولا ta ta يقتل hau مقدم kansa ولا صرف ba za a karɓi farilla ko nafila ba daga gare shi حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حسين بن علي الجوفي عن زائده عن سليمان عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه ya وسلم karɓi annabi قال sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce من تولى قوما بغير wanda اذن ya ɗauki واليه mutane ba da izinin masu gidansa ba ga wanda suka yarda shi amma haka kawai ya mai da kansa na wasu ya zama goyancen yake dangantaka kai ka ce su suka yanta shi to wannan la'anar Allah da mala'iku da mutane gaba ɗaya ta hau kansa لا يقبل منه يوم القيامه a ranar ولا yau za a صرف karɓi farilla ba ko nafila daga gare shi حدثني ابراهيم بن دينار حدثنا عبيد الله بن موسى حدثنا شيبان عن الاعمش بهذا الاسناد غير انه قال ya ce وما ولا wanda غير ya موالي ɗauki wani غير masu اذنه gidansa ba da izinin masu gidan ba حدثنا ابو كريم حدثنا ابو معاويه حدثنا الاعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه قال ya ce حدثنا علي بن ابي طالب da sai da ali ya yi mana hudu ba قال يجي.
من زعم ان عندنا شيئا نقراه الا كتاب الله وهذه صحيفه wanda ya ce mu iyalin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam ko wani abu da manzo Allah mu kadai ya ware ya ba muke karantawa قال bakar kazawa ƙarya yake Mm.
sai fa littafin Allah Qur'anin Allah wanda kowa yana da shi sai kuma abin da yake takaddar
قال ya ce وصحيفه ga معلقه في قراءه takarda سيفه wanda yake an rataya ta a kuban takobinsa فقد كذب to ya yi ƙarya فيها أسنان الإبل wannan takardar tasa ta kunshi shekarun raguma وأشياء من Wani الجراحات abu na daga miki وفيها يا ذو أولاد قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام ما بين har إبل harami إلى yake tun صور daga dutsen aro zuwa sauro man a hadasa biya hadasa wanda ya faru da abin da ya faru a Amma madina ko Muhammad ya sa ya kare wanda Allah ya ya lalace layi, faru da ana wallahi, da duk lafiyar da nasu ajma'ina.
ne ba ɗaya ta tabbata a kansa la kamar Allah min Allah ba ya zai mar karɓa daga sarfa wala nan adala ya ma farilla ko nafila wa zimmatul muslimin alkawarin musulmi wa'idatu guda ɗaya ce yas'alu adala wanda yake ma koma ba a cikin su yana tafiya da alkawarin Wanda wanda ya- yake ba kowa ba a musulmi yace ya ba kafiri amana to ya zama wajibi akan dukkan mu ne su kiyaye amana kan wani ya taɓa wannan kafirin wanda ya- ya dangana kansa ba ga mahaifinsa ba a wancan ma ila Ko gairu daga walihi gidansa ga wani masu gidansa alai la'anatullahi wa malaikatu wa azati ma'ina ba ɗaya ta hau kansa la kamar Allah Allah min ba zai yawmal karɓi qiyamati wani sarfa sarrafa wala ko adala nafila daga rashin ranar alkiyama babu farlil itibi babu farlaƙin yanci حدثنا بابا بن المسلم العنزي وحدثنا يا ابن سعيد عن عبد الله بن سعيد وهو ابن ابي هند حدثني اسماعيل بن ابي حكيم عن سعيد بن مرجانة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya kawo daga manzo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من اعتق رقبة wanda ya wuya ya مؤمنة mumini اعتق الله بكل ابن منه min ha'iba min minan nari ubangiji ya yanta gaba tasa daga wuta da kowace gaba daga ba- ba- bawan nan da ya yanta
وحدثنا داود بن رشيد رشيد حدثنا الوليد بن مسلم.
محمد بن رفع مم.
عن ابي كسان المدني عن عن سيدنا سيدنا صلى الله عليه وسلم وسلم عن سيدنا مرجانة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذا لا يأتي من اعتق من رقبة ينتهي وياي اعتق الله بكل قرب منها قرب ubangiji من ya اعاده من yanta gaba daga gabobinsa النار daga wuta da kowace gaba daga gabobinta حتى فرجه بفرجه hal al'aurar bawan da ya yanta wato za a yanta al'aurarsa da al'aurar shi wannan bawan
حدثنا ابو بكر بن سعيد حدثنا ليس عن ابن yanki wani ابي muhimmin abu ne don wasu daga wannan suka fahimci cewa ashe ko da ya yi wani laifi da al'aurar tasa to amma ya zama al'aurar tasa ta cancanci wuta ko ta ja musu cancanta wuta amma da sababin yan tabawan sai ya zama an yafe masa an gafarta masa to wa da sanar da mutum sai irin hada sanar da su an yi hadi an masu da ali ibn husaini an sai عن da سيدنا manzana ta aka bi rayata abu مرجانة عن ابي هريرة قال hurairah ce dan manzana sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya da wuya ya mummuni ya yanta bawa wanda yake mummuni ko namiji ko mace to ubangiji ya yanta gaba tasa daga wuta da kowace gaba daga gabobin bawa har ya yanta al'aurarsa da al'aurar bawan حدثني عبيد بن مسعدة حدثنا بشر بن الفضلي حدثنا عاصم هو بن محمد الأحمري وحدثنا واجد يعني أخاه حدثني سعيد بن مرجانة سائب علي بن حسين قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما duk wani mutum da yake musulmi ya yanta bawa musulmi استنقذ الله بكل قرب منه قرب منه من النار ubangiji ya tsamo gaba daga shi mai yancin da kowace gaba daga gabobin bawan da aka yanta قال ya ce فطلبت حين سمعت الحديث من na أبي biyar da هريرة tsarin hadisin daga abu hurairah فذكرت لعلي sai بن na faɗa الحسين wa Ali ibn Husayn wato Aliyu Zainul Abidin jikan manzo sallallahu alaihi wasallam فأعتق عبد له قرأ به به بن جعفر عشرة آلاف درهم sai ya yanta wani bawa nasa da Ibn Ja'far wato ya ce zai biya dubu dirhami dubu goma أو ألف ko دينار dinari dubu
أو فرد إتك الوالد babin farlar yanta mahaifi حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهر بن عرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة Abu قال Hurairah ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ya ce لا يجزي والد ولد Waladun والدا walidin. ba wani abu da ɗa zai wa uba a ce ya saka masa kular da shi ya masa إلا أن يجده مملوكا sai dai abu ɗaya shine ya samu uban yana bauta فيشتريه ya sai uban Bai wuce ya kanku.
yanta shi وفي رواية ابن أبي شيبة ولد ولد والده Ba ɗa baya wa ubansa sakayya a ce ya yi wata bajinta in an kwatanta da irin abin da shi uba ya masa
حدثنا أبو قريبة حدثنا وكيع حاوى حدثنا ابن نمير حدثنا أبي حاوى حدثني أمر الناجد وحدثنا أبو آمر الزبيري كلهم عن سفيان عن سهيل بهذا الإسناد da مثله wannan isra'ilin yadda aka faɗa وقالوا ولد والده a tasu waya suka ce waladun walidan ana sawa mace ana sawa namiji suna ne mushtari suna ne mushtari ya